الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba takwas ga watan rabiul sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da zama zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin babu min fada'il da ansar babu da yake magana a kan malalallen sarawa wato mutanen madina ce mun tsaya a darasi na ɗari biyu da arba'in da hudu za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da biyar hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala an hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar a wata nuskar kenan a wannan masallaci mai albarka na hudai mutu bin yaman rabi Allah ta'ala anhu ma da ke kunci na jami'ar albarka muna roƙon Allah ta lokacin sarki ya haɗa da mana ba mu ikon biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu malinki a cikin babu ni fada'il lasa babu da yake magana akan wani nau'i ko wani tsari na falalan mutanen Madina al-hadith al-sittumi'a wa wahid wa salatun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya ana nan bin malik radiyallahu anhu ba ana dan malik Allah ya kara masa yadda yake da a timra'atun min al-ansar إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك cikin mutanen Madina ta zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam wa ma'aha sabiyyun laha tana tare da ɗan karamin ɗanta fakallama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mata magana faqala sai ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rai na yake hannunsa innakum ahabbun nasu ilayya maratai yace innakum ahabbun nasu ilayya na rantse da wanda ya rai na yake hannunsa ku mutanen Madina ku ne mafiya soyayyen mutane a gani wallahi na rantse da wanda rai na yake hannunsa ku ne mafiya ku mutanen Madina ku ne mafiya soyayyen mutane a gani sai dai faɗa sau biyu sun shi za ga har yanzu duk inda mumini yake yana kaunar mutanen Madina ba za ka ƙara kaunar su ba ba sai ka shiga garin kuma ka kai da ke mu'amala da mutane da girmamawa alhadisu an fito ne a wasnani wa talatun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida talatin da biyu an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi kira da amin da Allah tabbata a gare shi yace al-ansaru karishi eh ai jama'a shine karishi annabi yace su ba mutanen Madina da kuke ji da gani jama'a da yan gida na ne yan Madina ba wa aibati kuma wato kuma sirri na ne ai mabiyawo sirri wa amana ki abokan sirri na ne da koyi amana dan madina jama'a ta ce abokan sirri na ne annabi ya faɗi wannan sai annabi ya amma wannan su sayakturun amma ku sani mutanen da ba 'yan madina ba sayakturuna za su yi yawa za ku ga sun yi yawa sun yawaita amma su wai in dole su kuma mutanen Madina za su yi karanci tabbaru min muhsini annabi ya ce duk abin da suka yi kyakkyawa ku karba su yan Madina wa tajawazu an musi'i duk abin da suka yi ba kuskure kuma ku kauda kai abin kirkin su ku karba amma kurakuran su ku kau da kai ya hayya kai yan madina eh duk abin da suka yi na kyakkyawa a karba su mutanen madina amma suka yi kuskure ku kau da kai saboda kamar yadda na faɗa da su har yanzu duk wanda yake Allah ya taimake shi ya je maka umara ko haji daga zuwan da kai kaga yanzu kwana uku ko hudu ake yi ko sati dai misali mutum ya samu dama a Madina ka je kai kwanaki da yawa a Makka mu'amala ka da kai da ƴan Madina sai ka san su waye ƴan Madina za ka ga yadda suke tarayya mutane girmama mutane tarairaya da girmamawa suna dai da wata ɗabi'a da ba sa ganin munkari su shiru in aka ga kai kuskure za ta aka ga ba kyau haram saboda suna da masu karatu da yawa ya kaji shine za ka ga za ka iya samun datti da ɗan madina ku awa ɗaya kuna jira awa ɗaya da shi kuna jira yana ta gaya ma abubuwa ku tattauna da nuna mai ma'ana to har yanzu wannan girmamawar da ɗabi'u kyawawa suna da su har yanzu to wannan shi ne shi sa ka ga Allah ba cewa wannan ne da bawo dara wal iman ko min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi wannan dabi'a ta ji yuhibbuna man hajara ilayhi suna waɗannan da suka bada suka tanadi gidaje da imani suna kaunar waɗanda suka yi hijira suka dawo gudu to har da za ka za ka suna girmama ka ko wannan magana da ake nan tsari a kawo abinci na waye a yan bajira sun fi yan maka an fi a bajira kaga an zo an ja wannan sufura an ajiye kayan azumi ko wa kai ba kawai an ajiye zubda a ajiye hobda a ajiye dabino duk yan madina sun ci har yanzu wannan ɗabi'a ta kai karɓar bako tana yuhibbuna man hajar ilayhi suna kaunar wanda ya kira ke gari wala yajiduna fi sudurihim haja hajata mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa wannan ɗabi'a tana na to wannan shi ne me za mu koya gargajin hadisi na ɗaya makabatun lil ansa matsayin da mutanen madina wa shiddatu hubbi rasul lahu da tsananin yadda annabi yake kaunar na biyu kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiz magana annabi mu'jiza abin da ake kira mu'jiza shine abin da kowa bai da shi shi ne mu'jiza amma da abin da wani yake da shi duk girman da ba ya kira da mu'jiza mu'jiza abin da ya gagara ai daga al-ijaz da siyarwa abin da ya gaji da kowa in ba annabawa ba shi ne mu'jiza ka san abin da ya zara ga gani yanzu ana ta ta kuɗa takarda saboda kowa ma da dalili yawa tun da akwai social media to kowa zai faɗa abin da yake kuma ba abin da yake shi saboda haka karama da ban mu'jiza mu'jiza ba wanda ake wa ba annabawa ba shine mu'jiza shi ta za a zuwa ce ma ne mu'jizar annabi Musa dan Islamiyya ma ce ga kaza kaza kaza kaza a wannan zamanin ba wanda Allah ya yi umbar da shi me kace mu'jizar annabi Isa sai ka ji da islamiya ne ajibi uku zai gaya wa annabi Isa kaza kaza kaza annabi Salihu ga mu'jizar sa ba wanda Allah ya wabar da su don haka ko ga annabi alaihi salatu wasallam shi ma yana da dasa mu'jiza menene sai a fara da sai duk abin da kaga an yi musharaka da wani to ba mu'jiza ba yawwa annabi shi kadai ai ko Ahmad Jauki ne ko wani da yana cewa da annabiyu na bil ayati fassara man waji kana bi kitabi ghayra musallim ayatu kullama qala al-madatibi يزيدهن جمال الحج والإذن haka ne yanzu na bayani akan mu'jizar Qur'ani Qur'ani mu'jiza a kan don ba wani mai kirka mu'jiza ce ta Annabi alaihi salatu ba wani mai kirka to irin wannan shine mu'jiza yasa yake ma haitu innahu qalilul mabani kathirul ma'ani kaga ma'anar wato kalmomin da aka gina kalmar ta kanci amma ma'anar da yawa abin nufi maganganun annabi za a ga layi ɗaya amma sai a tsaurin daji mujalladat ai yanzu kuma wannan littafin ne da nake amfani da shi na lo'olo'uwar marjan fatihul marjan ne fatuhul bannani mujalladi uku ne mujalladi uku amma yau wannan abin suka sai daga an kawo wani mujalladi gida kuma kyanne ne shi kuma faidul mannan sunansa yau da kin nan daga shi kuma ko shakka babu bayanai za a ƙara yanzu akan wannan hadisin ko wanda daya maybe in na ga wannan kyanne da na duba na sami feji ɗaya a gare shi kuma duk da wajen zama mujalladi da za ka iya samun feji biyar ana bayanin sharhi ɗaya. Na gan shi ne a bango amma ya ba da sha'awa na sun ko shakka babu zai yi sabon littafi ne fito sabon fitowa zai yi fa'ida kwarai da to shi ne to magana annabi kenan annabi ne da ya zo sura ne ya aba umairu ما فعل النبي يا أبا عمير ما فعل النبي أما ده ابن هجر يزو أفتوه الباري sai dai fitar da fa'ida a ƙarƙashin iya wannan kalma kusan ɗan shi wani abu. Fa'ida da annabi ya kalli wannan ɗan yaron sun sun da ya mutu ya ba Umar ya nema wasa ya kai baban Umar ba ba an da gari ya samu ɗan sun ɗaya benin ka. Iya wannan kalmar sai dai fitar mata da fa'ida ta bi dari don abu to magana annabi kenan shine jawabi da kai zai bari kalma simple sentence amma tana da ma'ana ne fadi to mujiza shine qalilul mabani kathirul ma'ani babu khairu duril asar babu da zai magana akan mafi alkhairin gidajen lantarawa suna da gida daban-daban to mafi alkhairi alhadisu an fito mai awa talatatu wa talatun hadisu mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida talatin da uku ana bi usaidi shi ne malik bin rabi'a abu usaidi ba mu yi shi ba tun da muka bara hadisa malik ibn rabi'a shi ne sunansa shi ma yana cikin sunan da suke koya irin da su abu musa al-ash'ari irin su abu mas'ud al-badri yana ciki abu ne sunan sa malik bin rabi'a irin abu sa'id al-kudi to malik ibn rabi'a eh ibn al-badr bin amir bin auf bin harisa bin amr bin khazraj bin sa'ila bin kafir al-khazraj al-ansari الساعدي أنا أيها أبو جعل أبو سيد الكنية يعني بدر ya je Uhud di yakokin da aka yi da Badar da yakokin da aka yi bayan su ya je yana da nan da aka yi fata wa Makka ba shi ya rike tutar Banu Sa'ida shine a hannun da ne gajere ne amma kuma gemunsa da gemunsa da kansa gaba ɗaya bari ne ɗaya duk furfura ce da gemunsa da gashin kansa da ƙarshen rayuwarsa ya samu larurar idanu ya kuma rasa shekara ta 60 daidai bayan hijira radiyallahu anhu yujini yake cewa kala kala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne yake khairu duril asa ban najat mafi alkhairin gidajen mutanen madina shine gidajen ban najat ban najat ba su ma daga kabilar suke shi kuma najat da azali shine taimul lahi da ake faɗa taimul lahi kuma abin da ya sa yin jawar Najjar an ce wani mutum wata ran suka samu sabani ya daka a jahiliya sai ya masa tabo a gurin eh sai ake ce da shi an Najjar sunansa Sa'alaba ibn Amr yana cikin kasrat ɗan uwan kakan Annabi alaihi salatu wassalam eh yana cikin su ka iya cewa kawun ne su bane najjar da a tarihi kawun na annabi alaihi salatu wasalam domin mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam mahaifiyar abdul muttalib kai daga bani najjar ne eh sannan kuma lokacin da annabi ya koma madina kun ga cikin ya zauna su suna da tv ko mai yawa su ne bani najjar sai kuma annabi ya ce thumma bani banu abdul ashad sannan ba zo Abdul Hakam su kuma daga Hausa suke shi kuma Abdul Hakam bin Jikum ibn al-Harith bin Hazrat al-Akbar su kuma wata tawaga ce ta Sa'ad bin Mu'az ya ma gini shugaban su ko yawwa ثم بنو الحارث ابن خزرج sannan banu al-Harith dan Khazraj shi kuma ibn Amr bin Malik shi ma al-Ausi ne bin Aus ibn Harith ake sannan daga su sun ma banu sa'ida sai banu sa'ida su ma kan darajawa ne shi kuma sa'ida din shi ne ibn ka'ab ibn al-khazraj al-akbar kuma akwai aslam yawa yace ma ra annabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina ma ara annabi ne ko ko ji to wa fi kulli durin ansari khairun sai annabi ya ce kun ga duk gidan da yake madina yana da alheri ba sai na can da saji ba duk gidan da yake madina mai alkhairi magana ta sai sa'ad ya ce ma a ran nabi sallallahu alaihi wasallam illa man faddala alaina yace wato ba na ganin abin da annabi alaihi salatu wasallam yayi ba ce kawai kad faddala alaina wato ya fifita Bazara ya ba da fifiko a kanmu. Fakila sai aka ce da shi, daga bazara kuma alaka ce. Ai ya ba da fifiko a kanku a kan gidaje da yawa ba. Ba iya nan ba kawai abin da kaji. A ya ba da fifiko a kanku a kan gidaje da yawa. abin da yake nufi da wannan kun lura kun ga ai me yake kiran sa Sa'ad bin Ubada da Sa'ad bin Mu'az su ne shugabannin Audu da Kadar ko yawa to shi Sa'ad bin Ubada shi ne da yaji an yi wannan bayanin sai ga kamar Habibi da yan kabilar Sa'ad bin Mu'az yana jin wannan jini zuci yake wannan magana yake cewa ma a ran nabi sallallahu alaihi wasallam illa karfa dala alaina yace ni a gani na ba abin da annabi ya faɗi kawai ya ba da bibiko akan mu abin da ya doro su gidajen akan nan to shine aka ce da shi karfa dala kuma alaka ce in ma an tsora wasu gidaje a kan naku kuma an tsora ku a kan wuta yi yau wato shi ne bayani shi za a yi za ka ga a wata akwai ruwa da annabi yake cewa da suka yi korafi sai ce a wane da yafikun an ta kuno min rakiya shin bai ce ku abin alfahari ba kawai ya zanto kuna cikin zaɓaɓɓun da aka zaɓa bai ce ku ba wa in lam takunu awwalan ko da ba ku ne da farko ba a ya ce ku kawai alisabu a ce christian a ce din nan kana ciki kuma sai ka fara korafi cewa ba ku na farko ba ku kan daɗi ne kenan yawwa me za ku koya ga kan hadisin man qawatu lil azab matsayin mutanen Madina na biyu jawabu tafsirul qaba'id wal ashkar ya halatta a bibita wato adilu da kuma mutane ko ana ana ta bugawa tsakanin bari bari da fulani wayannan ce dungu wannan wannan ce dungu kowa yana kullum yin jin ibada da yin wani so kowa yana jin abin nan wai wata rana aka sami rigima tsakanin mafula da shi da babbar bari eh saboda haka rigima ta balle akan wani abu da ya haɗu sai aka tafi kula alƙali shi kuma alƙali ya kai ta ya dace da yin aure Allah bai ba ki haihuwa ba. Ranar da aka kawo nan kawo kuma ranar matar da ta yi. Yana cikin nijadi. Ba kula da yake ba farfari da ta zo. Saboda haka shi kuma a ransa saboda jin daɗin haihuwa ya yanke akan cewa yau zai yi jara'a ta musamman. Yake kowa abin da yake so, da suka fashi korafin da yake ka kai guda kaɗan. kowa ya faɗi me yake so a yi ba domin ya gama kowa da laifi a kyasta kowa abin da ya faɗa shi zan ba saboda haka babarbari da ya zo shi ne a misalin da suke wayarwa cewa mutum ya daina gaggawa ko babarbari yana zuwa titi a ɗauki kulu guda goma dora ba a yi mabuya da goma a kan kudin to gani yake zama na rana domin alkawari ya ce za a sai da aka gama da shi kai kuma wa bula da zai wa bula da ne ya ce ni kuma ya ce ranka ya daɗe babbar bari za a dora a baya na mun bula da ne kace shi ba barbara za a tsora a bayan sa abin guda da labari ne ba ba koyon bayan kwaje waje da ke da wannan shi ne to kaga shi ne misalin da suke bayarwa cewa rashin gaggawa a kowane abu da rikami mai ta'alli a hankali a hankali sai shi kare saurinsa da gaggawa ya sauri ya janyo mata ta ba zai mata to shi ne yake cewa جواز التفضيل والأشخاص لكن بغير مجازفة مجازفة ولا هوى. إذا بعد هذا وأنت da إيه ko kuma. kan zuciya ba sannan wala ya kuna harami ko bai da kimatin muharrama wannan kuma bai zama kima ba wanda aka hada na uku fadilatun zahira li kabilatai bani salima wa bani harisa min al-ansar shine shi kuma wato ake cewa falala abili da kabila guda biyu banu salima da banu harisa babu biyo shine tawbatul asa babu da yake magana akan mafi kyawu suhuba an gane ku kyakkyawar zamantakewa domin suhuba shi ne abokantaka zama da mutane kyakkyawar zamantakewa ta mutanen madina sun iya zama da wani ɗalibin nan na gama faɗa ko hajjan duk iyayen mu da suka je maka da madina sun san wannan wanda bai je ba Allah ya kai ya gani eh saboda haka har yanzu suna da girmama mutane har yanzu wani dattijo na waje a fili babu salam gaba inda ake zama suna ajiye yan littattafai karari su ta yi maka da ake karanta sai tsawo littafi gaba ɗaya ɗan ƙarami ne haka ne wani tauhidi ba ajiye ɗan abin a zuba da littattafan na turanci da larabci har da yaran urduma wanda za a sa wanda za ka iya karanta ina duba sai sai zo ya zauna da shi da ne sosai shi yake mun ina iya karanta wannan littafin da ke kai ba ne ji na da to sai dan yi mun tambayoyi haka da shi ne to sai na cikin kudam ba ma san yana cikin sahabin masallacin bai kanta ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ni ni wuri da zaman haka da yawa ni kuma ba ma san ban ma san cewa zai iya rike ta a hannu ba haka da baro da ta ban ban san zai iya rike ta a hannu ba za a tome da shi ba saboda ina tsoron kilo eh da yawa haka da baro sai da muka to wani yake ce mun sai na ga wani da littattafai a nan yake ce mun ai ba a jare inda littafi ne a hannu eh ba ta hawa Duni kuma tsoron wulakanci ne ne to biya ne yau dan na ga yadda ciwo mutane daga ana kan gwagwa da mutane kaya ai to shi ne to ma'anar jahili shi ne yadda ya ɗebo da yawa daban-daban ya zo ajiye mu in tafi da shi to suna da wannan gaskiya kalimai ne kalimi ne zai iya zuwa yanzu an ajiye abincin dan madina an ajiye abinci ka zo yanzu ba ka da shi ya ɗauka in jarin nan ya ba har yanzu haka ya kula da na ga wallahi da barba ai madina ba lan kai madina tai eh tai tai ba haka haka ni na ga wanda suke yayya da babansa yana cewa ba abba na riga kai na a kai hakuri zai wuce a baba na riga kai bai ya taro mutane ya ce ya ban mafi ya ce a a nan ba maganar ka ba ne. Eh, shi zo yake a je a ji naka. Na gama da na zai ce maka ba zai zai yi wani. Da ba su amma gidi na zai ce su wani. Allah ka iya mai. To shi ne yake cewa الحديث 1634 حديث من لمبا تدو دي ده دري شدة ثلاثين دو عن جرير بن عبد الله البجلي من يوانا جرير لن أبايا wanda shi ne ya zo musulun da ba kwata kwata bai wata biyu ba annabi ya mutu ya da musulun da amma a wannan wata ne ya ce ba ran da annabi zai ga shi annabi ya zo annabi na kaunar da shi ne kuma wanda annabi ya wa addu'a baya tabbatuwa akan abu hawa da yi ma addu'a ya shafi bayan sun je shi a ɗan wanda biyu Allah ya kawo masa alheri da yawa saboda haka abin rabo ne ba hasada yaushe ka zo ko za ku ga mutum ya zo gurin aiki ko ma'aikata sai a riga yaushe a gaban mu bai zo wannan hasada ya zo kasuwa yanzu Allah ya buɗa ba sai a riga yaushe ma yaushe zan kasuwa a'a to Allah ba Allah ba ruwan da shi Allah ba ba kiyawa yawa shi ya ga dama inda wahala ne kullum ina fada da dadewa a guri take sawa mutum ya samu kuɗi ai da inda gudu ya kuka mata kowa kuɗi a kasuwa dan wani zaka ga ga shi ma sun ne a wannan shagon yaron da yake shagon yanzu kakar da yawan masu da shi ga yayi kawai ya zo ya dora amma ga dadi da shi ke musu jara ya ɗebe musu kaya ya kaza ba babansa ba kakansa ne asali ubangidansa amma ga shi ga ya zo shi yake ka sauri babu Allah babu to shine yake sahibu jarir bin abdullahi al-madin anas bin malik yace na zauna da jarir dan abdullahi al-madin fa kana yakhdumuni ya hayyu ya qayyum yace kawai sai rika min hidima eh saboda wannan dabi'a ce kyakkyawa yace sai ya rike min hidima saboda kaga sun rike wannan hadisin da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa eh khairun nasi afrahum lillah mafi alkhairu mutane shi wanda wato yake yake amfana mutane alhadi jarir bin abdullahi al-bajali da yaki ba ana san malik ba yaki ne sosai kuma amma ya rike mai hijima bari ku ji gashi nan ma ya baya fa kana yakhlumu ni yarke min hijima wa huwa akbaru min ana kuma ya girma ana kana da jarir ne ce ni ra'aytu al-asara yasna'una shay'a yace ni na ga mutanen madina suna yin wani abu da la ajidu ahadan minhum illa akramu yace wallahi ba wanda zan gani a yan madina ba sai jira ke mama ji jari in dai dan madina ne sai sai ya ke mama saboda shi ma ya ga yadda wato suka rike girmama annabi alaihi salatu wasallam kuma annabi ya ce kairul ashabi inda lahi kairuhum li sahibi wa kairul jirani inda lahi kairuhum li jarihi kaga wannan hadisin yana faɗa wasu ɗabi'u masu kyau na farko husnul suhuba shine kamar yadda ya faɗa ga shi nan wasu bakin tawazu kyakkyawar zamantakewa da kuma ɗanɗan da ke sannan na biyu shiddatu hubbus sahabati lin nabi tsananin kauna da sahabbai suke wa annabi alaihi salatu wassalam wani mu babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam da kifa babu da yake magana akan addu'a da annabi ya mutanen kifa wa aslam da banu aslam hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari biyu da talatin da biyar ana ji wani yana radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ka abu wani ne annabi ya ce aslam banu aslam ta lama allahu wa kifatun gabar allahu laha su banu aslam Allah ya kubutar da su Allah ya amintar da su kaga dama ka dauke shi shari ko kabar in ka je talaba Allah Allah ya kubutar da su shine kabar a mutum shari kabar kuma Allah ya kubutar da su wa jibar su kuma jibar gabar Allah laha Allah ya gafarta musu ko Allah ya gafarta musu duk kama annabi ya kalli hausawa ya ce hausawa Allah ya kusa albarka ai kaga ba za a manta ba sai wato ya kalli mutane ke ba ko a ce fulani ko inyamurai ko kaza ko kaza a faɗi wannan kalmar ta kyautata wa ruwa za ka ana rubuta ta da ruwan zinari ba za a manta ne shi kuma asalin ana cewa banu atlas ne suna ba da tarihi ce wai saboda su da aka tashi kabila abin da yasa aka samu aka samu su banu atlas asalin kabila da aka kai musu in bije shi na musulunta gaba ɗaya suke karanta ba wani jayayya ba yaki da su ba sai ake ce musu banu atlas kaga Allah ya kubutar da su kenan da alim alim suke shiga musulunci su ne wasu asila shi za ki cewa ta nama Allah ai ja'ala Allah mutala wa da islam fi ma mata ya anna aslamat dunin tirakin bil harur su kuma kifa sunan kabila ne an gane ko sunan kabila ne zuwa ga kifa 'yan mutanen na Abu Dharr al-Ghifari ana jingina su ne zuwa ga Jifar ibn Mulayi ibn Zamira ibn Bakar bin Abdulmana bin Kinana daga nan Abu Abu Dharr al-Ghifari ya mutu to me yasa ake cewa gaban Allah la su kuma Allah ya gafarta musu sai aka ce saboda wani laifi da suka yi kawai kafin su musulunta su kuma suna dare mahajjata ne su yi masa tsada ko gane su face musu su face mutane kaya a jahiliya amma kun san abin lahu amma salafa ko yawwa to wannan tsohon abu ne kawai shi ne na ɗaya abin da za mu koya man kafatul li kabila dai aslam wa zifar matsayin kabilar banu aslam da banu zifar na biyu jawazu tabdil bainal qabai ya halatta a bibi da wata kabila a kan wata musamman bibi ko ta fito na biyu kuma sauki shi ne na biyu hadisi na gaba al-hadith al-sittuna wa sittatu wa thalathun حديث لما تدعو لي دليل ثلاثين دليلا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا المنبر Abdullahi da Umar yace wajen Annabi yana kan mumbari sai yace kifa gafara Allah laha abin da sai da kan Allah ya yi mata wa aslam zalama Allah su kuma Allah ya kubutar da su abu kuma Allah ya kubutar da su wa usayya kan kalma su kuma banu usayya an gane su kuma a katin la'a wa rasula sun saba Allah da manzo su kuma kun san me suka yi su ne waɗanda suka kaje Allah rahmamun nan guda saba'in abiru mabuna waɗanda suka zo kaɗan musulun da suka ce to a ba su wanda za su da su ai dawa ana zuwa cikin daji kawai su suka kaje mutum ɗin ne ya da su ne banu usayya shine musayya haqqi Allah wa rasula sun saba wa Allah da manzansa su kuma ne ban a can dijir ma'auna mun yi wannan a baya shi za a yi kaga ana tsammani yake ciwo a yake cewa sai da Allah ya zo kan mana da aya akan mutanen nan da suke suka kashe alarmomi guda saba'in a jihar mahula yace qur'ani ne sosai da muke karanta daga baya aka shafe ya aya take an shafe ta sai yake cewa ya ai da aya take shine banji ko qaumana an kallakina rabbana faradiya anna wa radina anhu ita ce aya eh balle ko qaumana an kallakina rabbuna wa rabi anna wa rabina an ku gaya wa mutanen su alalamomi kike cewa ku gaya wa mutanen mu sauran yan uwan cewa mun haɗu da ubangiji mu ya yarda da mu kuma mun wani yadda eh albishir babu min fadaili kifa wa aqla wa juhaina wa ashja wa muzaina wa tamim wa daw wa tsayf duka biyu ne bari bari hausawa yamurai ka duka a cikin lissafi kala kala to sai aka ce yana daga falalar ana bi hurairah radiyallahu anhu ka ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishi annabi alaihi salatu wasallam yace quraishawa wal ansar da lansarawa wa juhaina da juhainawa wa muzaina da muzaina wa aslab da aslab wa asja da asja wa kujibar da jibar mawaliya duk mace makana ne haka annabi mawaliya bi ma'ana ansariya mace makana ne laysa lahum maula duna allahi wa rasuli ba su da wani majalisin lawa in ba Allah da manzo ba wannan yaban ya isa ta kuren kyawa nisba ce ga banu nabi ko shine biyar bin malik bin nasr shine quraish din da kana ce quraish to ana jinginawa ne ga biyar ibn malik ibn nasr lan tarawa kuma sai a ce auzu da qadar ayan harisa bin sa'laba da na faɗa da juhaina kuma sune ibnu zabr ibnu lay bin suwayd muzaira kuma sune kabila ce daga mudar kun san da wannan kabilan mudar da annabi ya bakar addu'a Allahumma shidid wa da'ataka ala mudar waj'al alaihim sinina ka sini yusuf wanda annabi ya musu addu'a suka rika wato yunwa ta gama saboda sun matsawa annabi da constitution yayi yawa sai da yi mutu alkunuti tsawon kwana uku yana ya Allah ka tsananta dafkaka a kan ka ɗaura musu yunwa irin yunwa mutane a kan Yusuf da suka ce sai da suka kai matakin da wallahi mutum ya zo fitsari ya yi fitsari ya tsara a gurin zai fara haka ko zai samu hutu fata bugeggiya wadda ta lalace dangi su ne muka kabila ce mai tsananin gaske to sai ce sai asiya su kuma kabilar su min gaɗa an gane ku su kuma asiya mu je zuwa manaqibul lil qabail allati qutila an faɗi matsayi na kabilan da aka bibita hadisi na gaba ana bi hurera hadisi mai lamba ta dubu ɗari shida da talatin da takwas ana bi hurera radiyallahu anhu ka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي أسلم وجبار وشيء من مزيلة شيء شيء الآن لكم ونطلقين إلى قبيلة بنو مزيلة وجهينة أو قال شيء من جهينة وكما يكراوي شما سواي ونطلقين إلى قبيلة جهينة aw mu zaina ko mu zaina khairun inda Allah su suka ba alkhairi a gurin Allah aw qala ko shakka rawi yawmal qiyamati la ilaha illa min asad jira kabila asad wa tamim da tamim wa hawazin da hawazin wa gadban da gadban wannan kabila ita ta ba alkhairi a kan wannan me yasa saboda wayannan hudu da muka lissafo lokacin da aka hadu za a yi wani yanki ne aka yi gangan ku na azab wannan kabilun guda hudu na kasa sun ba da gudunmawa hadda su to sai annabi ya ce wayan da su gaba na kai domin su ba su shiga haɗakar da aka zo don a tuntun da annabi shi ne dalili wasu kuma malamai suka ce a wayancan kabilun na sama lokacin da annabi Allah ya aiko shi sun kai saurin karɓar musulun su kuma wannan zai ga aka ci kwakwa ana ci gari ita ana sharafu ba azul gabani da alaba hadisi na gaba na ribanka ko shi ma mun faɗi shi ma yana cikin wani a sabon da suke buya sunan zanubai'u bin al-harith أن الأقرع بن هادي أقرع بن هادي زين المقاتلي ابن إنقاذ بن محمد بن سفيان التميمي المجاهدي الداري يا ذكر أن عليه الصلاة والسلام لشيا كيف تهو مكة لولين الحاجب yana ce al-mu'allafat qulubuhum da Allah ya faɗa a surat at-tauba wal mu'allafat qulubuhum yayi musulunci kyakkyawan musulunci babban mutum ne a jahiliya sosai to da ya shiga musulunci ba kuma ya zama babban mutum Abdullahi bin Amir ya sa shi komanda lokacin da za su kurasa sai aka yi mara rauni a wannan lokacin zamanin sai na Usman an kaje akara bin Haris ne a Yarmouk an zama wannan yaki mai zafi da aka yi Yarmouk to a wannan lokacin aka yi kashi Muji ne yake cewa kana din Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Annabi alaihi salatu wassalam inna ma baya aka turaqul hadi wannan sai babu baya ba wannan ba yi ne da ke wa alhadai zata wai sai an ga sai an tuna dai a ce wa da fadawa da kaza ne ka san wani in ya rasa ne zai soke ka shi zai nemo na ko wani ya dage yana so ya soke ni zai ce da fa ko ni sai nace ni ma faɗa nake ai har yanzu in ka zo ka kawo min yaro zai rawa kai zai ce ni fa ko ni tsohon ko ne ne a abin har yanzu na ba to me kuma ko ne ni da kuma har yanzu ma ko ni da abinin bane yanzu a masallaci ko shi ne kawai yawa wai wannan shi ne wai shi ne zargin wai da ba kwaɗi na ce har yanzu ni ma ba da kira har yanzu ina da albam ɗin gwal yabo albam uku da a cikin ke da hotuna shi ne kawai amin ba to shi ne yake min aslam wa jibar wa muzaina wa juhaina kaga daga aslam da jibar da muzaina da juhaina قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول أرأيت إن كان أسلم بل لا باري إذا أسلم لجبال لمزينة لجحينة خيرا من بني تميم كان أجل واتو سنفي بنو تميم الخيري دبنو عامر دبنو أسد da banu gadban khafu wa kasiru sun yi azara sun taɗe in dai sun fi su ko kuma ba mai haka dai akan wayannan kabilun da na lissafo ai in dai sun fi wayannan shi yake magana in sun fi wayannan alheri ai ko aba sun yi azara kuwa kana na annabi yace duk bi da alheri kuwa in aka kake so ka tabbatar da yace wallahi nafsi bi yadi innahu la khairun minhu da rabi da wanda rai na yake annabi duk bi da alheri me da ni na mara da domin su ba su taba hada kai inda sun musulunci ne ba ta ba hada kai da su an cutar da annabi ba su kuma wayannan an yi ko kuma sun riga musulunci ba ta alim alim duk kuma wayannan da aka gwamna yayi me ya kai wasu ana da sun bi su falala yawa amma dai suna da ita ana bi wa yana da Allah wa anhu ka kalima to bai da bin amru jawsi yawa abu wala ne ya juye ya yace Dubai ibn Amr al-Jawsi ya zo wa sahabu shi da almajiran da Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam da kabilar Abu Hurairah dan ya riga Abu Hurairah musulunta asali ba shi Zubair bin Amr ibn Suray ibn al-As bin Sa'laba bin Sulaim bin Fahd shine sunansa ya musulunta tun a Makka sai ya koma garin su ya je ya riga kira kiyayensa musulunci babu da baban sai ba da kira sai baban sai musulunta babu da take ba za ta musulunta ba sai ya koma cikin unguwa ya fara dawa duk mutane suka amsa ba a hannunsa Abu Hurairah ya musulunta ko kuma ka ce a wato a lokacin da ya yi da'awar sai abu ya yi jiya ya da ya biyo ni ya ce jiya ya ya ya ya musulunta a hannunsa tufai da suna abu da yau a hannunsa abu ya yi musulunta a rike wannan yawwa to shi ne da ya ji kun ga ya yi da'awa ya kira yan uwa sun yi banza da shi baban da ne kawai ya ruda wa ƴan uwansu duk sun yi karɓar musulmi sai abu huraira kawai to bari ku ji ne yazo faqalu ya rasulullah kadima dubai da amr bin amr ad-dawsi wa ashabu aka ce wannan suka bi ɗan tsararru ne da ba su ba ya ba a hannu wanda suka yi yadda da cewa sun musulunta sai suka rako shi faqalu ya rasulullah suna zuwa ga jama'in Allah inna dawsan asad kabilan mu sun yi zabu wa abadin ki bani ulla alaiha kai musu bakar addu'a faqila ala kaddau sai ka ce ai kawai ka ce ka ba ga ya Allah ta ko su ko ba ci ni da ai sun shiga uku ai sun shiga uku ai inda muka kawo su da sun shiga uku kala sai annabi ya daga hannu sai Allah ku haji dauda wa akibihi ya Allah ka shiri yan kabilan waɗannan mutane ka zo mana da su suna musulmi shi ne abin da yake faɗa na rantsi da Allah har wayannan ɗan hakika ɗan bayyana su waye masu cewa kowa Allah ne Allah ne sosai su ne idan na ga mutum ya kauce hanya ya tafi ni dole ya mutu ne Allah kullum burin mu shine Allah ya gane da su domin mutum ya mutu haka ya shiga wasu ka mutu kana cewa kowa Allah akwai wani sosai har ma zagin sa akwai sun hawo hanya wannan musamman daga 'yan ƙauyen nan an jure su wallahi dole ya mutu ne kuma shi ne abin da ya kamata wato mai da'awa irin shi annabi ka tausayawa wa al'ummar annabi kada mu rika murna an wasu sun bada ba daidai bane so ake al'ummar annabi ta yi yawa ina ba da fahimta ba wai a yi masa tarbiyya ba to saboda haka sai ya zamto annabi ya daga hannu ya ce Allah ka shirya su wa a tafiya ka zo da su suna in ka karanta tarihi ai za ka ga shi kan sa abubuwa ne da ke koma ce annabi ya yi babar sa addu'a yana koma gida ga ita nan ba biyo wa ya tana wanka ba ta ce kan sa yiwu a shi wankan shiga musulunci murna ta kama shi shi ma da bai da bin abin da ya koma ya da awar duk suka mutunta saboda annabi ya musu addu'a yau Allahumma hadi yawzan wa ahdihi saboda haka kai malami ba kai ake so ka tara jama'a ba annabi ake so ka tara ba annabi ake so ka tara wa jama'a shi za muna jin takeici idan wasu na korewa annabi jama'a suna tara wa kansu ko malaman su duk ɗalibin ilimi ba zai ji daɗin wannan so ake a tara wa annabi domin ya zanto wato ya fi kowa yawan al'umma ya san wajen wadudar waduda mai ni mubahi ko mukafirin bi kuma kuma mai yau mai kiyama shi ne abin da aka ce annabi alfahari ba wani ya fito ba ya rika jin cewa shi ne mai jama'a ba annabi za ka kore wa kanka kara ka zo da gaskiya ba kai ba ana biyo da yana radiyallahu anhu kai ma ra'aytu habba fa ma ma jitu hibbu bani tamim abu waye ne yake ban guje wannan kaunar banu tamim منذ ثلاثة tun daga kwana uku kwana uku da suka wuce me za yake sami ki mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula fi domin na ji annabi yana faɗa a kan ya kula yana cewa hum ashirtu ummati ala dajjal la hawla wala quwwata illa billah kun ji dalili dalili na farko yace saboda annabi ya ce su ne waɗanda a cikin al'umma da wanda za su kowa hana da dujjal zai zo kun san wani garin da ya zo kankace da wannan ya ce wani da ya zai gaba amma su idan ya zo wajen wannan kabila zai ta buga shi kar zai samu tsalli illa illa a cikin su za su sannan kuma su rika su kora shi da koro haka suna wahada dujjal duk da yake dujjal ne kira su wahada shi kale yace waja'at sadaqatuhu sannan ana haka je ga sadaka su ta zo sun aiko da shi abin da aka fito ke ku aiko kawo sadaka kawai ba sai an roƙa a masallaci ba ku kawo shi ya bude ne amma dai za a rika bara da ya baki kuma a kawo ai ka san dai tun da ana zuwa a zauna a yi karatu wato ba ba ba da ruwan sama ba da ruwan rijiya ake jamfe ba yawwa ka san dai mai ake zubawa to amma al'umma mu iri iri ce akwai wanda ta mutu sai an roƙi ta sannan za ta an gane a ajiye masa kudin sa zai kwace ma ko to saboda haka shi ne wannan abin da ake bukata to sai suka aiko da sadaka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي هذه صدقات qaumina wannan da kuke gani sadakar mutanen wa kanat wannan kun ji malala ta gani kenan su suna bayarwa ba tare da an tambaya ba sannan za su ware dawa dujal wa kanat tabiyatun minhum inda aisha Allahu akbar sannan suna da wata baiwa ta kabilar sa karkashin na Aisha fa kana ji atiqiha annabi yace in tada ita kawai in tada fa inna hamin walad isma'il domin tana cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam na wannan shi awwal da kuma da dai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin iyaye a wannan majalisi yadda tana yi tana karatu kuma ba ta da lafiya sosai muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah mu lokacin sarki ya tashi kafa da ta dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon ka na wannan lokuta iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka musu lafiya masu rai kuma Allah ka fara masu tsawon kwana mai amfani kasar mu Allah ka zama mai lafiya duk mai ciwon kawo mata tashin hankali da matsaloli Allah ka magance mana Allah ka iya mana kansa yan uwan mu da suke kasuna da zamfara da sauran garuruwa da suke cikin tashin hankali na kidnapping da sata da fashi da sauran sunan tashin hankali Allah ka yaye mu yan uwan mu a Gaza da ake karantawa wajen wato abubuwa na tashin hankali Allah ka magance musu Isra'ila da Amerika Allah ka iya mana kansu Allah ma ku sarki ka wato ka ka dau matakin da ya kamata a kansu muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsohon zama ɗaukaka ƴaƴan mu da ƙanan mu da suka kauta hanya Allah ka dora su a hanya mai daidai duk wanda da ke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye su اللهم آمنا في أوطاننا واغفر أئمتنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي قلبي لله عما يشركون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم بارك